أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويومنا بيرق وتر رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2024 kenan muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul tauba a jiya mun tsaya a aya wato ta 95 zuwa ta 96 ko al'arabu a shaddu kufran wani faƙa 96 zuwa 97 a shafi na 202 a yau da yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya malam Allah ya ce al'arabu a shaddu kufran wani faƙa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم نعم كما يدمك القولي muna gabatar da bayanai takaitattu game da abin da ya shafi matsaloli sababbi na zakka a jiya mun jero kusan matsala mun faɗe su ba wai mun yi bayanin su ba annawazil fi ma yajibu ikhrajuhu min amwali zakawiyya abubuwan da wajibi ne a fitar musu da zakka muka kawo wajen matsala sha shida amma faɗa su kawai muka yi ba mu kawo ni bayani ba to a yau abinda za mu ɗauka shine wato abinda miqdarun nisabi zuru'i miqdarun nisabi zuru'i wa thimar bil maqayis al qadima wal haditha kun san yadda ake fitar da zakka misali da in yadda zama to zakka ce ta kayan noma su ne azuru wa thimar da 'ya'yan itace waɗanda ake fitar ma bil maqayisil wato masalan alqadima wal haditha akwai abin awo na da akwai abin awo na yanzu ko da abin da ya shafi tafiya yanzu sai a ce kilomita a can kuma sai a ce farsahi kaza kaga farsakh ba ko ya san farsakh ba ko ba ka nan bane sai a ce kilomita to sai ka ji an ce maka in an kaddara abu da farsahi kaza to in za a maida shi kilomita ko ko za a maida shi miles da wasu aiki da mil wato english sai a ce ma mil kaza zai baka ashe nan kaga ana son a yi wato a yi muka mukarana tsakanin abin da ake amfani da shi wancan lokacin da wanda ake amfani da shi a wannan lokacin don in an ka kididdige shi babu matsala yanzu da yan mutane ka ce musu farsahi ka ba su aiki amma kana mai da mishi kilomita shi kila zai fahimta ba zai kuma fahimta ba wannan da ba ku misali ne kilomita to idan muka duba malamai suna da wato magana akan abin da ya shafi nisabi na zuru da tiba al-maqayis al-qadima a da can fuqaha magabata akwai abin da suke amfani da shi mun gadi ko in muka duba wato kamar abin da ya shafi kayan noma jamhur sun tafi cewa duk abin da bai kai wuski biyar ba ba za a fitar mishi da zakka ba kamar yadda hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata laysa fi ma duna khamsati aw sutin sadaqa bai da sadaqa ma'ana nan bai da zakka ake nufi ba wai bai da sadaqa ba a'a ko abu bai kai zakka ba idan kana nema albarka kana iya bada sadaqa irin wancan ba wajiba ba nan sadaqa ta wajibi ake nufi ban sani ko mun fahimta ba to sannan wuskin nan akwai awon da ake yi kafin a samu wuski sai an samu muddi an gane ko muddi in an ka samu muddi sannan kuma sai a samu mi sai a samu sa'i daga sa'i sannan a kai ga awon wuski to kaga waɗanda da yawa in ba malaman da ke karatun fiqhu ba ina fata an fahimce ni a yana da wahala a ce mutum ya fahimce shi ina fata an fahimce ni to muddi dai ana zancen wato kamar hafna in an ce hafna da hannu kamar tafin hannu guda biyu na mutum mutumin da yake matsakaici ya ciko da hannunsa an gane ko idan ya ciko haka za a kira shi wato hafna an gane ko to wannan hafna guda hafna biyu idan an ka hada su za su zamanto muddi idan aka hada muddi hudu za su bada du za su bada sa'i to shi na wasu sai su ce mai tiya na fata an fice sai a ce maka hatsi in sun kai tiya 300 saboda su a wajen su tiya daya ita ce mi ita ce sa'i shi ko sa'i 60 su a tiya 60 su ko tiya 60 ko sa'i 60 su an wuski daya shi ko wuski biyar kenan sai an yi 60 so biyar sai su baka 300 ba sai ko mun fahimta ba to haka ne lissafin yake shi yasa su suka kawo wannan amma idan muka duba wasu fuqaha'u sun tahi ana auna abinda ake nufi da abinda ya shafi zakka bil arqan ya aka ce al'abban wani nau'i ne wanda ake aiki da shi a can da da shi ake auna abubuwa za ka ji malamai suna cewa ri'ili kaza ri'ili kaza to ri'il asalin shi ma'auni ne can da na musulmi wanda ana amfani da shi kafin tura su kamu da nasu ina fata an fahimci so wannan sun ka ce arriqlu wasu laraba suna ce mai arriqlu alladhi yuzanu bihi wa yukan abu ne da shi ake aunawa kuma da shi ake yin auna yuzan ana auna nauyin abu wayu kal ana auna abu wanda ake matsayin tiya ina fata an fice nan kaman ba za ka tunkare su ina fata an fice ni suka ce to wal asharu annahu adatun tustakhdamu lil wazn mafi abinda ashahara ana amfani da shi wajen awon abubuwa masu nauyi wa rubbama istukhdima lil kayli tana yiwa ayi amfani da shi wajen abinda za a au wa yusawi 12 uqiya to shi riqili guda yana matsayin uqiya 12 amma bi a waƙil arab irin uƙiya ta larabawa domin da ita ce za a yi aiki wal uƙiya ta sawi arba'in na dirhaman ita ko uƙiya dirhami arba'in ci kaga wanda bai san abin da arritili ba sai ya kuma mulki tafai ya san abin da wato arritili dan haka dai an yi kokarin a tantance ritili da irin awon da ake masa wannan wasu maganganu da wadanda dole sai mutum ya koma wajen littattafai na fiqhu ya ga yadda an ka auna shi da awo daban-daban waɗansu daga cikin malamai sun ce rital akwai bagdadi an gane ko wanda kuma shi ne mafi yawancin maganganun da malaman fuka sun kafa a kansu an yi takadirinsa a kan dirhami 128 128 dirhami 128 su ne matsayin wato ma'aunin ritali an gane ko to waɗansu kuma sun tafi cewa wato 128 da kuma arba'atu asba'in za a samu subi'i hudu kina a kasar na ƙarshe kashi bakwai sai a fitar da uku sai a rike guda hudu kina sai an ɗan ƙara ina fata an fahimce ni to wannan shine waɗansu abin da wasu malamai suka tafi akan shi akwai miqdar na wazan na dirhami ya an ce dirham kuna ji ana cewa dirhami wanda wani wasu kuɗaɗe ne ba kasashen larabawa shi ma za ku iska ana amfani da shi wajen fitar da zakka to amma wazaninsa a zamanin nan ya za mu gane dirhami don akwai matsala ba ba ka da bane za ka ce ma dirhami ya ne da mu gane shi ba sai da za ka yi a gane dirhami ba to amma malamai sun tafi cewa wato za a yi amfani ne da habbatu sha'ir an gane ko kamar ƴaƴa abinda za a auna na dinari ya zama to kamar habba ce ta ash-sha'ir kamar ƴaƴan abin nan alkama kenan inna wazna dirham ash-shar'i 50 wa 50 habbatu sha'ir kina an ka dauke shi dirhami na shari'a ba wai na laraba ba wato habba 55 kina irin waɗannan habbas da ake awo guda hamsin da biyar su suke ba da mi su suke ba da dirhami guda wannan magana ce ta malikiya da shafi'iyya da hanabila ina fata an fahimci amma an samu waɗansu suka cewa habba saba'in ne cip cip ina fata an fahimci kun ga waɗancan sun ce habba hamsin da biyar waɗannan kuma sun ce habba saba'in amma an rajja da maganar jamhur don shi ne mafi shahara abin da ake awo shi sha'ir sha'ir ba ina ba na fata an fahimci an gane ko to amma dai yanzu a zamanin nan mu saurara ga inda magana take dirhami na shari'a in za a auna shi zai ba da gram uku na zinariya fasila sha bakwai kenan gram uku za a iya cewa da bai kai humusi ba gram uku da ɗayan humusi saura kaɗan su ne matsayin dirhami na shari'a a wannan zamani kaga kenan ko gobe an kawo maka in zaka auna sai ka auna da mi sai ka auna da gram saboda in baka auna da gram ba kai ba zaka isa sanin yaya ne dirhami na shari'a yake ba mun gane wannan wannan shi kadai ne abin da zai iya cewa dan saboda mas'alar tana da tsawo kwarai da gaske gobe idan Allah ya kaddare muna su muna cikin masu rayuwa sai a dan dora akan ta illa abin da zan ce waɗansu da kamar yan qur'aniyun suna fakewa da mazhaba ta hanafiyya na cewa duk abin da an ka fitar na zakka duk abin da aka noma sai an fitar masa da zakka wannan hanafiyya sun tafi akan wannan ra'ayi to yan qur'aniyun kuma yana gyara su saboda su ba kallon qawaid shari'a suke sai amfani da shi ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasab kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard sai suka ce to duk abinda aka fitar muku dashi to dan haka ma mausuliya ce tufidul umum to amma wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam laysa fi ma duna khamsatu awsatin sadaqa shi ya kore waccan magana kina abinda bai kai wuski biyar ba ma ta shafi komi dai ne to amma hadisi ya tantance wanda za a dauka amma wani sai na ganin kamar yayi karatu bari ya ce komai ma yana da zakka ai wa mimma akhrajna lakum min al-ard an kace saboda ya aiki da am to am ga khas wanne za aiki da shi khas wannan ba karatu bane ba wai wata dubara bace kace a kai wani kokari don gama da irin wannan fatawa Allah ya taimake mu malam mu bar wannan mas'ala din haka nan sai mu komo cikin tafsirin alqur'ani har zuwa gobe mu dan dora inda muka tsaya Allah ya ce al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم
na'am kamar yadda al'ada ta gabata in muna tafsiri muna kokarin na farko mu fassara ɗaiɗaikun kalimomi abu na biyu sai mu kawo asbabun nuzul abu na uku mu kawo almunasaba bainal ayat amma wani lokacin muna kawo almunasaba bainal ayat sannan mu kawo asbabun nuzul bayan mun fassara ɗaiɗaikun kalimomi haka ne ko ba haka ba to don haka sai mu fara da ɗaiɗaikun kalimomi da yake je mun fassara al'arabu cikin jalalai ko ahalul badwi mutanen ƙauye su ne al'arab jam'i ne na arabi don kakace al'arabi ake nufi a nan ina fata an fince ni to su waɗannan larabawan ƙauye allah ce a shaddu kufran su ne mafi tsananin kafirci an gane ko kenan a shaddu kufran min ahalil bawa min ahalil qura su suka fi tsananin kafirci daga mi daga mutanen kenan birni ina fata an fince ni sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a shaddu kufran wa nifaqan min ahlil muduni kamar yadda shi mai jalali ne kawo daga mutanen birni kenan li jafa'ihim saboda jafa'in su in an ce jafa'i shine mutum mai mummunar ɗabi'a asalin aljafa wani lokacin na nufin nisanta al-ib'ad ma'ana sun yi nisa ga ɗabi'o'i na gari wa ghilzu wa ghilzi tiba'ihim saboda kuma ɗabi'o'in su suna da kaushi mutane da waɗanda ba su san ɗabi'a wato a sauƙaƙa ba komai da ƙarfi na ake yin sa wa bu'dihim an sima'il qur'an kuma saboda sun yi nisa game da sauraren alqur'ani domin matukar kana sauraren alqur'ani alqur'ani yana sauka cikin zuciyarka in dai kayi imani da shi kana aiki da alqur'ani sai ga qur'ani ya maka tasiri ko ba ka da bani sayyidina umar ni an ka ce wa kana waqafan inda kitabillah tsayawa yake waqaf siga ce ta mubalaga ba a ce waqif ba waqaf shi yasa mu musulmi ba wawaye mu ne dan an gaba ma yin wasu abu ababe na shashanci da cin amana da yaudara ba dan bamu iya bane a'a saboda muna da abin da yake hana mu mu yi alwazi'u dini an gane ko ko arrazi'u dini ba wai kafin malamai wayo bane da sanin duniya ba haka da bane wani malamin ya fi ka sanin duniyar ya fi ka sanin bokon ya fi ka sanin komai amma baya yi saboda mi saboda yana da abin da qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine bambancin ina fata an fahimci wa illa duk dan adam yana iya fasaji yana iya banna amma in ka tuna sakamakon Allah da zai baka in ka bari to sai ka ce to ya kamata in bar wannan wannan shine bambanci ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir sai wani zai ce wa Imam Shafi'i in ban manta ba yace an ce ad-dunya sijnul mu'min gidan duniya duniya gidan kasan mu'mini ce ko ba ka dan bari yace to abinda ban gane ba ba sai in ga wani mumini Allah ya bashi kuɗi ya fi kafiri wajen natul kafir kuma sai gona kafiri matsiyaci ne bai da komai cikin wahala yake kuma an ce a duniya sujudul mu'min wajen natul kafir ya ce baka fahimci abin da ake nufi bane abin da ake nufi shi musulmi ko da shi ya fi kowa kuɗi duk duniya ya fi kowa mulki duk duniya ya fi kowa samun duk wato duniya to yana da haram da halal mata sai a ce bakin kaza zai yi ko ba ka dan bane annabi sulaiman yana da mulki ko bai da yana da kuɗi ko bai da yana da ilimi ko bai da yana da duniya tare da shi ko bai da amma yana da haram da halal tare da shi amma wa jannatul kafir aljanna kafiri ce saboda shi kafiri bai da doka ko matsayaci ne in ya samu kuɗin shagiya sai ya shagiya ko bana yana iya yi ya je ya ce a bashi a taimaka mai don Allah kuma ya je ya shagiya shi bai da doka wannan shine dutse sijinul mu'min wa jannatul kafir ga ababe kana son ka yi su amma shari'a ta hana dole ka bar su ina fatan kuna fahimtar ka sannan kuma sijinul mu'min duk dadin da mumini yake sha inji wadansu malamai a nan duniya tamkar gidan kasu muke tunda dadin duniya kullum yana tare da matsaloli wa jannatul kafir duk wahalar da kafiri yake sha a duniya wallahi mai sauki ce da wutar jahannama kaga sai ka auna da wannan ba haka ne ake fassara ayoyi ba kawai an musu fassara irin wannan ko hadisi mutum ya bi baka da shubha ya wuce da kai al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru sannan su an mafi cancanta aula shine cancanta an gane ko mai ad-durrul mas'ul yace a haqqu wa aula su suka fi cancanta yuqalu huwa jadirun wa ajdaru ana cewa jadirun bi kaza ajdaru bi kaza wa haqiqun bi kaza wa ahaqqun bi kaza wa qaminun bi kaza wa aula bi kaza wa khaliqun bi kaza duk larabci ne jazza in ba ka gane irin wannan littafin mu larabci sai shi ka wuya in ka ce khaliqun bi kaza jadirun bi kaza ajdaru bi kaza qaminun bi kaza aula bi kaza khaliqun bi kaza khaliqun bi kaza duk yana ba da shi ya fi cancanta larabci ke da kadibi wani littafi da ake kira al-alfadul kitabiyya na abdurrahman al-hamazani wani malami da ya karanta littafin da ya ce kai da na ga malamin da ya rubuta wani littafin lokacin da yake rubuta shi ya ce da sai na sa takobi na datse hannunsa aka ce aka rokan lahu biyarsa ya ce to ya bata dalibai sai ya tattaro fa'ida hamsin ya sa cikin cikin babi guda abu kaza ana faɗa kaza kalima arba'in duk da laraba suke faɗa sai kawo irin shi sai ce to duk gashi nan ba sai na hutar da kai daga wahabi ke sa ce dai abin nan amma wannan dan ya nuna littafin yana da daraja da kima ne fa ina fatan an fahimta to duka dai bi ma'anar wahid yace qala al-layth jadara yajduru jadaratan fa huwa jadirun fi'lin sa fa'ala yaf'ul jadara yajduru jadaratan fa huwa jadirun yace wa yu'annasu wa yusanna wa yujma'u shi jadirun ana iya amfani da shi da mace da jam'i da mufrad duk baya canzawa ina fata ana fahimta ka to amma wani malami da ake kira ar-raghib al-asfahani mai littafin al-mufradatu fi gharib al-qur'an yake cewa aslu ishtiqaqi hadhihi al-madda wa annaha min al-jida aslin ajdaru an ciro ta ne ilmu ishtiqaq kai kokari ka san shi bayan ka san ilmu sarf ka san ilmu al-abniya kuma ka san ilmu ishtiq ilmu ishtiqaq inda aka ciro aslin kalima yace to aslin ta min al-jida ay al-ha'id daga shinge ne ko katanga an gane ko domin mi wal jadidu al-muntahi li intihai al-amri ilayhi domin gare shi ne al'amari yake kai karshe an gane ko a shai'o ilal jida yadda in an ka tura abu in ya kai gaban goba ya tsaya ba ko ba ka nan bane ko ba haushe ce kura ta kai bango ko tura ta kai bango ko ba ka nan bane kura in ta kai bango dawa za ta yi tura in ta kai bango ita ba dawa za ta yi to daga jidaru ne saboda gina in an ka tunkuda an ka zo nan karshe nan karshen da inda za a wuce a ce to jadiru wani shine karshe ma'ana shine ya fi cancanta da wannan abin ka taɓa tunanin wannan kalmar inda ta samu asali kaga babu ruwanka da ilimin ishtiqa amma shi mai wannan littafi yake cewa wallazi yazharu anna ishtiqaqahu min al-jadr shi bai da wannan magana ba yace shi abin da ya dauka ishtiqaquhu inda an ka tsago wannan kalma inda aka ciro ta min al-jadr daga al-jadr ne menene al-jadr kaga nan ba ai karatu ne yace huwa aslu shajara shine asalin wato bishiya wato wannan sanyu ake cewa ko baka da bani to daga nan aka dauko ta faka annahu sabitun kasubu kasubutil jadri kenan kamar abin ya tabbata ga mutumin kamar yadda sanyu suke tabbata domin ita ita ce ya ko bishiya idan babu sanyu za ta rayu ba za ta rayu wato wani shi ya cancanta da wannan ba sani ko mun fahimta ba to kaga asalin wannan bayanai da kai baka san asalin kalma ba kaga daga jidar ne ko kuma daga aljadru jidar katanga shirgi saboda abu ne mai karfi ko kuma min aljadri to wa ajdaru dai almuhimmu su suka fi cancanta Allah ya alamu ai yace bi Allah ya alamu inji mai jalalaini ba su sani ba kenan su suka fi cancantar rashin sanin ko ma anzalallahu ala rasuli abinda Allah ya saukar ma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ash-shara' min al-ahkam na hukumce hukumce wa shara'i da kuma shari'o'i domin ba sa nan ake saukar da hukuncin ko ba ka da bane sannan shi kauyanci galibi zaka iya gane mutum yana da alamar kauyanci shine son keɓanta shi yasa an ka ce ƙauye ya koma ƙauye ba ƙauye ƙauyenci shi ko birnanci ne ne birnanci birnanci na asali shine taho na taho mu haɗu mu taimaki juna mu gina juna shi ko ƙauyenci kowa yana son ya keɓance da nashi aiki ko sana'a ko ilimi ya rayu shi kadai shi yasa aqalun nasi man jama'a uqulan nasi ila aqlihi wa a'lamun nasi man jama'a uluman nasi ila ilmihi sai ga wasu kauye an koma macaya ne kawai sun kai zaman su to babu wani tunani a wannan wurin sai na kiyo wani kuma kauyen na masu noma ne ba wani tunani a wannan wurin sai sai manoma wani kauyen family biyu ce ko uku za su haɗu su yi gidansu shi yasa hatta da ciwon kai wani yayi duk gidan sai duk garin kowa ya sani ba sai kuma fahimta ba to amma idan aka taso aka zo birni sai ka iske kabilu daban-daban mutanen ƙasa daban-daban kamfuna daban-daban makarantu daban-daban shi da ake kira birnanci alƙura alƙarya wato daga taƙarrini shine mutane suna tattaruwa su haɗu a cikinta albadiya kuma saboda mutumin da ya fita bayan gari ai ana ganin shi ko sannan kuma ana kiranta albadiya wani lokacin ana kiran ƙauye kuma wato abin nan arrif jami'in shi aryaf ba ƙauye da haka dai in ka ga alamun ƙauyenci da kaga alamun mutum yana da ƙauyenci shine yana tunanin shi kadai zai iya rayuwa shi ko nan kuskure na ba kasar da ta ishi kanta ita kadai ba kabilar da ta ishi kanta ita kadai babu gwamnatin da ta ishi kanta ita kadai babu dan adam wanda ishi kansa shi kadai nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya da ka ce zaka rayu kai kadai ka ishi kanka alamun mutanci shi yasa lokacin da Donald Trump ya ce zai kulle kasa iyakokin America ko ba haka bane bai son baki su shigo me aka ce da shi asalin amerika ƙasa ce ta baki shi kan shi ɗan baki ne to sai ka shigo sai ka kulle ba zai yi wa ba kesa in ana son a ci gaba a duniya sai an yarda da duk wanda an da baiwa ya kawo bayan shi a ci gaba amma da an ce a'a mu ba mu yi sai dan unguwa kaza ko sai dan wuri kaza asalin kamfani da ƙasa na jama'a ne asalin addini na kowa ne inda addini ne na Allah da an fara keɓance addini ko ƙasa ko kamfani sai wa da sai wa da to ƙasa akai ba za a kai labari ba wallahi don Allah ya rarraba baiwa likitoci akwai bakaje akwai farari ko ba ka da bane sojoji akwai bakaje akwai farari masu tukin jirgin sama akwai bakaje akwai farari ko wani fanni sai ka iska akwai baki akwai fari to an ka ce a duk waɗannan masu launi kaza ko in yanki kaza ba a yadda da su ba to aikin su kuma ba za a same cikin al'umma ba an samu matsala shi yasa ya kamata mu fahimci rayuwa da kyau wani bai yi sai da wani kada ka rena aikin wani don radda babu aikin nan nashi zaka gane aikin shi da muhimmanci malamai kuna wa'azi an zo an haɗa kayan wa'azi malam ya zo ana kabbarori ana jin daɗi kai tunanin wanda ya installation kin lamar zama haka bane inda bai zo ya installation kin lamar dubban mutanen da suka haɗu in ka ce kai wa'azi ba za a ji ka ba don haka kada wani ya rena aikin wani ya kamata mu mutunta juna sai da mutu aikin sun ci nasara amma rena juna shi yasa afirka ba ma ci gaba kowa ya rena aikin wani to shi ko in wani ya rena wani wani ya rena wani wani ya rena aikin wani ya za a yi mu ci gaba ba da za a yi mu ci gaba Allah ya kyauta Allah ya shirya da mu to su suka fi cancantar rashin sani wallahu alimun Allah masalina bi khalqihi da halittunsa ko hakimun Allah subhanahu wata'ala gwani ne ko fi sun'ihi bihim a cikin abin da Allah ya aikata da su to wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke ɗauke da bayanai masu muhimmanci kwarai da gaske amma kafin mu shiga an gane ko bari mu dibi al-isti'ab fi bayanin asbab mu ga asbabun nuzul da aka kawo da aka zo wajen wannan aya al'arabu a shaddu kufran wani faƙan ba su kawo sabbin nuzulu ko guda ba ko wanda ya inganta ko wanda ba bai inganta ba a samu ba a cikin wannan littafin in ka samu kuma kana iya kawo sai mu duba mu gani in ya inganta ko bai inganta ba magana ta kare ko ta kare ba kai kenan yanzu sai mu zo zuwa ga almunasaba bainal ayat wanda mu galibi muna aiki ne da littafin ibnu ashur at-tahrir wa at-tanwir yace al-a'rab yace isti'nafun ibtida'i isti'inafun fara magana ne ibtida'i wata magana mai zaman kanta wadda tana da alaka da abin da ya gabata in an ce bayani za ta yi bayanin abin da ya gabata ibtida'i tana dauke da wani sabon sako tare da tana da alaka da waɗancan mun gane wannan don an ce istinaf farawa ibtida farawa ai sai ka rikici menene istinaful ibtida'i ko ba haka ba yace to raja'a bihi al-kalamu ya mai da magana ne ila ahwalil mu'azzarin min al-a'rab wadanda aka basu wadanda aka yi ma uzuri daga cikin larabawa walladhina kadhabu Allah wa rasulahu minhum wa ma bayna dhalika istitrad duk abinda a- akwai tun daga waja al-mu'azzirun min al-a'rab ko ba haka nan bane duk sauran ayoyin da suka zo wani bayani ne aka kawo istitrad shine an tsawaita magana shine wasu ke ce ma itnab amma daga can waja al-mu'azzirun min al-a'rab li yughfara lahum al'arabu a shaddu kufurin wani fa shi ne alaƙar sauran duk ya kawo shi ne saboda waɗansu dalilai ba sani kuma fahimta ba dan lokacin da ya ce waja al-mu'adhiru na min al-a'rabi li yu'dhana lahum wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasula sayusibu alladhina kafaru minhum adhabun alim sai yayi istitraji zuwa ga masu uzuri yace laysa alal a'ma harajun wala alal alal laysa alal du'afa wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi ma alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala alal ladina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun wanda ga masu uzuri ko to innamas sabil wadanda adda laifi sune alal ladina yasta'dinukum aghniya radu bi an yakunu ma al-khawalif wa taba Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun sai ci gaba da bayanin uzurin su ya'tadiruna ilaykum idha raja'tum ilayhim qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alim al-ghaybi wash-shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta- ta'malun Say- sayahlifuna billahi lakum idha inqalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'awahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun ko haka bane sannan sai zo daidai nan ya koma magana kansu al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaq wallahi qur'ani in ka san ilmul munasabata zaka fahimce shi da kyau amma in baka san ilmul munasabata ba sai ka zo na ce kai wannan ai bid'a ne wannan bid'a ne Allah ya ce qur'ani tilka ayatul kitabil hakim ka ce qur'ani bai da munasaba ta haduwa babu hikima kira alqur'ani a tarwatse yake a a kai kokari ka kalli abinda malamai suka faɗa kuma in da ba ana adalci ne domin ilmul munasabat yana iya ɗaukar munasaba biyu ko uku in malami bai samu dacewa ba shikenan sai mu bado shi abin shi kuma haka bane amma cewa bid'a ne to ka ɗauko wani aiki kina ka ce qur'ani wajen tsare shi babu hikima haka kuma magana ai ta yi muni mun fahimci wannan ko na'am to dan haka dai kaji wannan istitrad ne da anka kawo bayan an ce eh, an kawo zancen a'rab waja al-mu'adhdhiruna wa bayna dhalika istitradun da'a ilayhi qaranu alladhina kadhabu Allah wa rasula fi dhikri ma al-a'rab domin an kawo al-a'rab an kawo alladhina kadhabu Allah wa rasula to sai aka zo aka yi bayanin yadda al'amari yake wannan aya tana dauke da wasu matsaloli masu yawa amma ina ganin lokaci ba zai ba mu damar duk mu faɗi su ba bari mu faɗi waɗansu daga cikin su mas'ala ta farko wannan ayar tana daga cikin ayoyin da malamai suka tabbatar da gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa annabi allah ne larabawa kabila sani ko ba kabila sa bane ko ba kabila bane yan uwansa ne ko to a sai ga aya ta ce al-arabu in ka ce larabawan kauye ai shi da yan uwa cikin mutane kauye kuma larabawan da ya ko a ina suke nan na duniya yan uwansa ne sai aya ta zo ta ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa sai kuma ya karanta wannan aya akwai kabilanci cikin wannan addini babu babu kabilanci to shi yasa yahudawa suna da wani wato wani tsari da suke yi suka cewa ai qur'ani ya zage yahudawa ya zage yahudawa ya zage yahudawa ko ba haka ba to in gaskiya ne al'arabu a shaddu kufurin wani faɗin ƙur'ani ya zagi larabawa to in an cire ayar da take zagin yahudawa sai a yi sai a cire ayar da take zagin mi larabawa sannan kuma allah shi ya halicci mutane ni allah zai iya zage ku a allah yana zagin yana zargin ka ne akan mummunan aikinka Allah bai cewa wani dogo ne ko gajere ne ko baki ne ko ja ne ko a a wayi shi haka ne wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaqtar shi yayi ka dogo in yace yayi in ya kushe ka a matsayin ka na dogo kenan waye kushe aikin shi ya kushe ba hakim ba kenan a a in ka ji an faɗi mutum aikin sa ne da sifar da yake doke da ita ba ta halitta ba sifa ta ɗabi'a su ne qur'ani yake zance shi yasa da an kai zancen yahudawa a'a ba wai ana zancen yahudawa a matsayin su jinsin yahudawa ba domin ai su ƴaƴan annabawa ne a'a nan ana zancen mi suka aikata al'arabu a shaddu kufran wa nifaƙan gaba ka bari to tun da an ce kafirci da munafinci to ai kuma dama abin gudu ne kafirci da munafinci ko ba ana zancen jinsin larabawa ba ne ya kamata mu fahimci wannan shi yasa irin waɗannan ayoyin za ka gansu hatta da ayat da ake cewa ta zage yahuda ba zargin su bari a'a kaza suka yi wanda bai da kyau latajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku amma duk da haka waɗanda suka yi imani cikin su Allah subhanahu wa ta'ala yana musu yana mu cewa akwai daga daga cikin su laysu sawa'a min ahli al kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu wallahu 'alimun bil muttaqin ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن منهم لفريقا بيتي دكتور سبا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب بيتي كلهم بقى dan ka gane adalci na alkur'ani ce sa wannan soki burusu ne a ce ya kamata alkur'ani a yi mishi reparation ko a yi Allah ne ce zai tsare qur'ani da malaman ahlul kitabi an ce su tsare littafin sun ki tsare shi ko ba haka nan bane wa id akhadha Allahu alladhina wa id akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la tubayyinunna lin nasi wa la taktumuna amma Allah ce fa nabazuhu wara abuhuri mushtaru bihi thamanan qalila to da an ka zo ga qur'ani sako na karshe sai Allah ce to yanzu ban bada tsaron shi ga kowa su can bi mastuhfizu min kitabillahi nan ko inna nahnu nazzalna anzalna dhikra wa inna lahu lahafizun dan da Allah ya bar Qur'ani ga hannun malamai da yanzu an yi banna dan kudin kayan miya bala'i ne mallam dole ne wata aya sai an yi abin da sai Allah ta a yanzu dai ku ta ni zan tsare Qur'ani in dai tun kaza ka can ka dai mun gane wannan dan haka Qur'ani maganar Allah ce kuma in an faɗi kabilar ka ko wani abu zancen aikin ka ne ake yi kada wani zo ya mu da hayaniya mun fahimci wannan da kyau abu na biyu wanda zan karawa kafin mu je aya ta gaba shine ne cewa akwai wani babban fada a ƙasar canada ana kiran shi kari mill kari mill akwai wani ɗan ƙasar south africa africa du sud wanda ake kira ahmad didat ahmad didat ɗalibi ne na kari mill kari mill mutum ne wanda ke babban fada ne pastor ko pastor sai yake son wata rana sai shaidan ya mishi wahayi ya ce kai kullum musulmi suna cewa cikin alkur'ani babu kuskure babu kuskure zai dauki alkur'ani ya gano kuskure ya kalubalanci duniya kari bile ya dauki alkur'ani to da yake baya jin larabci sai dauki fassara ta english tunda shi mutumin in canada ne yana budawa shirye shirye mu kuskure kai sai fara ganin abin ya fi karfin shi yana karanta ayoyi yana karanta ayoyi kai ya tubi duk alkur'ani waɗanda ya gani masu fassara haka suke karshe sai yan musulunta to ya kawo dalilai waɗanda suka sayi musulunta akwai littafin shi da turancin english akwai littafin shi da larabci akwai da littattafansa masu kyau wanda ɗalibin ilimi zai karanta irin su kari mil irin su maurice bekai da kuma michael hart na ƙasar america wanda ya fiddo littafi a 1962 a 1962 wanda ya fitar da mutanen da suka fi kowaɗanni shahara a duniya to shi kirista ne kuma sai ya fara da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kusa su turawa suna da rigima sai suna da bincike da ilimi sai aka tattare shi kai professor ka rubuta littafi kuma ka sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya an kai zaka farawa da shi yace dalilin da yasa ya fara da shi duk da shi kuskure ne yayi kamar mutane wanda suka fi shahara jarumai yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba jarumi bane annabin allah ne kuma haka bane da annabi isa amma dai wannan abin da ya kawo shi na littafin sama internet shi kenan sai ya ce to shi dalilin da yasa ya kawo haka saboda yesu almasihu annabi isa ko ba haka ba shi ya zo da kiristanci amma ba shi ya da kiristanci a duniya ba littafinsa littafin yesu almasihu sai bayan ya mutu aka rubuta shi haka suka ce ba ba haka bari amma alqur'ani manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana raye aka rubuta alqur'ani kuma shi ya kafa daular sa da kansa annabi isa kuma yawo ya ci gaba bai kafa daula ba sai bayan ya mutu ne wanda suka zo bayan suka yi addinin sa dole suka yarda da shi daga cikin abin da ya faɗa yake cewa kuma yanzu saukan alkur'ani shekara 1400 da wani abu haka ne ko ba haka ba ya ce har yanzu an kasa gano ƙarya cikin alkur'ani ya ce ban san wani mutum a duniya ba wanda allah ya ba ilimi da dubara da zai yin ƙarya ta shekarar 1400 duk mutane duniya su kasa gano ƙarya shi ban san wani ɗada ba mun gane wannan to wannan michael hart ake kiran shi michael hart mutum ne kasar america littafin a new york an ka buga shi a 1960 mai so ya koma ya duba shi ko kari mill shi ne nake so in zo kan shi shi ko daga cikin hujjojin da ya bayar mu yasa alkur'ani tabbas maganar allah ce daga cikin hujjojin da ya bayar shine sunan annabi musa ya zo so 136 cikin alkur'ani haka ne ko ba haka ba suna annabi isa ya zo so 25 cikin alkur'ani ko ba haka ba to suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad guda hudu ne muhammad dai guda hudu ne sallallahu alaihi wasallam wa ma muhammadun ma kana muhammadun ala muhammadin muhammadur rasulullah ko sai su ba wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul Ma- wa ma muhammadun ma kana muhammadun ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين على محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد محمد رسول الله والذي أسكن سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فما هكذا سيسون شيء يدعو مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد وانا اتكي سوره الصف ان باشي احمد دي تو اي انن inda magana take yake cewa ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirkira qur'ani ya sa suna annabi musa so dai dai dai dai har 136 amma shi ya sa sunan shi so biyar ya sa suna annabi isa so dai dai dai dai so 25 sannan kuma ya sa sunan shi so biyar kai ka taba ganin haka ko da aka tango namu na zamani ai in dai harka ce ya hiso shi kudi suna ne so so 70 sannan ya taimaka ya sa wani so guda ya ce to wanda yake nuna alkur'ani magana Allah ce daga ciki kuma sunan maryam ya zo so 34 a cikin alkur'ani amma sunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaf babu ko guda ko akwai babu to ka san dai a ce shi adda qur'ani wanga littafi da ya game duniya gaba daya a ce sunayen matansa gaba daya bai sa ko guda ba hadda amarya mallaka sa amarya tashi hankali ta abdullahi lazi a ce hadda amarya ba sa sunanta ba kari mel ta karanta tarihin shi da littafansa da shi hujjojin da ya bayar kenan wallahi wannan kaɗan na daga cikin abin da ya bayar da kuma irin ababen da manzo ya faɗa da suka shafi rayuwarsa irin aurensa da zainab bintu jahsh wa iz taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha ya za a yi faɗa maka shi wannan kuma shine kirkirar Qur'ani abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma ya soki kansa ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qablik يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يعني كما بك شيء وانا أبو بكر وانا سوك شافرا يورسا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ده كان شيء فإن ودنسوا أبوها دسوك شافرا يورسا إلى هكذا ai ko a dan jarida ma tambaya irin waɗanda abubuwa sai ka ce kai wannan wani abu ne wanda muke suke faɗa ba na son yi magana akan sa tun da zancen aure ba wasa bane musamman irin auren da a wancan lokacin ana iya suka zuwa ga shakhsiyya shi amma Allah ce sai an yi kuma sai ka karanta kuma ya karanta in muna dole kan su ayoyi ba su haɗuwa ballan sai ka ɗan yi haka ka ce to bari dai a ɗanyen su at-tafsir al-ijmali wa talmihat wa والتعاريض يعني يمكن يفهم يعني بطريقه غير مباشره to Allah ya kyauta to kun ji dai kari mil kun ji abin da ya kawo wa ajdaru Allah ya alamu hudud ma anzalallahu ala rasuli wallahu alimun hakim Allah shine alimun masani hakimun kuma gwani anan zan faɗi wani abu daga cikin abin da ya shafi sunayen Allah sunayen Allah idan suka zo cikin alqur'ani akwai ka'ida guda uku da nake son ka rike ka rike da kyau na farko sunayen suna da alaka da aya ko farkonta wato in suka zo ƙarshe ko tsakiya suna da alaka da ayar menene dalilin da yasa aka kawo su a cikin wannan wuri in kissa ce suna da alaka da kissa wani lokacin suna da alaka da ayoyin da suka gabata kuma suna da alaka da ayoyin da za su zo baya mun fahimci wannan as-siyaq as-sabiq wa siyaq al-lahiq sannan na biyu akwai al-muqarana wancan al-munasaba ne al-muqarana idan sunayen Allah suka haɗu in biyu ne ma'ana ta ƙaru sannan kuma al-hafu haful muta'alliq yufidu al-umum waɗanda abubuwa guda uku dun na faɗe su amma dole sai na yi bayani ba to zan zan yi bayani abu na farko almunasaba mi yasa an ka ka almuqarana bari fara da muqarana eh an ka ce Allah alimun masanina ai ya bada sani ga Allah ko to hakimun ha ya nuna ni Allah gwani ne ba duk mutumin da adda sani ba yake ni yake gwani mun fahimci wannan akwai wanda yana da ilimi amma ba gwani ba ne akwai wanda kuma ya kware cikin wani abu amma bai da cikakken ilimi to Allah yana da ilimi kuma yana da ni yana da hikima shi yasa wato ku duba ku gani akwai mutane da suna da ilimi amma ba su da hikima yanzu akwai wani malami Allah ya bashi ilimin da zai iya karantar da dubban mutane amma yanka ce ya tashi ya kutuba ko ya bayani gaban jama'a ba zai iya ba to Allah yana da ilimi kuma yana da hikima bai aza abu sai inda ya dace wannan to kenan yanzu ilimi ne wanda a tare da hikima kana da ilimi baka aiki da shi kai ba hakimin bari sai kana da ilimi kana aiki da iliminka kun ga mun samu nan almuqarana ko to almunasaba me yasa Allah da wadannan sunaye cikin sunayen sai kawo wallahu alimun hakim bai kawo dan su ba saboda nan ana magana ne kan munafikai alimun Allah ya san mumini ya san munafiki hakimun Allah gwani na baya ba da imani sai ga wanda ya cancanta alhafu bai ce alimun bil munafiki ba ko alimun bil mu'minina li anna alhafa yufidu al-umum inda ba'd al-ulama alimun Allah ya san komai shi yasa bai ce bi kaza ba hakimun kuma Allah gwani na a cikin komai baya yin kuskure da haka da kace me yasa Allah ya kaza ko an ka bambanta tsakanin namiji da mace to waye kuskure kana da Allah ya kuskure Allah hakimun ne fi sulhihi wa fi kulli shay Allah ya gane Allah ma muje aya ta gaba wannan aya ta ja lokaci wa min al-a'rab
wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbas ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم
na'am idan muka duba a cikin jalalaini sun ka ce wa min al-a'rab sun ka kawo fasara kenan tunda mutum biyu ne adda shi amma ga bangaren da Imam Suyuti ne wa min al-a'rab wagga min sunanta tab'idiyya rike da kyau min tana ɗaukan ma'ana dai dai dai dai sun kai ma'ana kusan goma sha wani abu a cikin larabci kadiba cikin littafin mughnil labib an kutubil a'arib ibn hisham al-ansari dan nan karatun da muka yi da an ce min sai ce harful jarri ko ba karan bane dan nan sai a ce karatu ya kare wallahi bai kare ba yanzu da aka fara karatu min tana daukan ma'ana dai dai dai suna kai ma'ana goma sha biyar mun gane ko tunda min tana iya zakuwa libtida'il ghaya zamaniyya la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin kaga ibtida'i awwal yawmin من تنا هي ذكوى لابتداء الغاية المكانية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من تنا هي ذكوى تعليلية مما خطيئاتهم أغرقوا أي من أجل خطيئاتهم أغرقوا sannan min tana iya zakkowa tab'idiyya daga alba'd ne tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah min tana iya zakkowa li bayanin jinsi ta nuna maka jinsin duk abin da ya gabata ya shigo ciki فاجتنبوا الرجس من الاوثان اي هي الاوثان وان لم ينتهوا اما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم اي كافرين دكا سوى ولا يسال ba sai ban fahimta ba sannan min tana iya kuwa littafsiri bayna shay'aini tararraba maka abubuwa guda biyu wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih sannan min tana iya kuwa badaliya lil badali a maida wannan madadin wannan kambacin sa a wurin sa a aje sa ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah ay badal al-akhirah min tana ɗaukar ma'ana ta hukum sha biyar don haka ka bari tuma kana ɗaukar littafai kana wasala kana cewa ka tsira cikin sha biyar ɗin nan shi wace da ake nufi ya gaba mun ki tsaya muka hanyoyin ilimi mun ɗauki ilimi wasa shi yasa za ka ga idan wani yana magana ka gaina tunkalar ilimi sai ka ada dambata da su yi da shi da karatu kamar mun da zai dambata ilimi ilimi ake ma shi sauri wallahi wannan mu mu gyara to wa min al-a'rabi kenan wagga min tab'idiyya ce daga cikin larabawan kauye an gane ko sai ibn ashur yace hadha fariqun min al-a'rab yuzhiru al-iman ko ba haka nan bane wa yunfiqu fi sabilillah wadanga larabawan kauye ne wadanda suna bayyana imani amma munafikai ne amma suna ciyarwa fi sabilillah a cikin hanyar Allah wa inna ma yaf'aluna dhalika taqiyatan suna yin wannan don taƙiyya ɓoye haƙiƙanin aƙida su wa khawfan min al-ghazwi don tsoron a yaƙe su tunda in an gane makiyan addini ne wata rana za a iya yaƙa su ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum min al-kufari wal yajidu fikum ghilza to kaga alakar ayar da ayoyi sun ka gabata dama an yi zancen al'arabu can gaba can gaba ko ayoyi sun ka gabata ba sani ko mun fahimta ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa min al'arabi ana samun daga cikin wato larabawa can cikin jalalai man yattakhidhu ma yunfiqu wanda zai rike abin da yake cewa fi sabilillahi a cikin hanyar Allah maghraman in an ka ce maghraman yace gharamata tilas dole shi da maghraman ma'ana abin da yake bayarwa man yattakhid ma yunfiqu maghraman yana ganin kamar tara ce an kai shi bari mu ce tara saboda in ba tara an kace ba yana ganin da Hausa ne bai gani ba ko ba haka nan bane tara mun san tara idan mutum ya taka doka dan sanda ya kama shi bi zai mishi tara to su abin da sun ka dauke shi kenan man yattakhid ma yunfiqu maghraman ittakhadha kala biyu a cikin larabci akwai ittakhadha wani lokacin ta ta'addi ila maf'ulin bihi wahid wata rana kuma tana bukatar maf'ulin bihi biyu to man yattakhidhu ma yunfiqu in mun ce ma yunfiqu maghraman ina fata an fahimce ni ma'ana alladhi domin ma mausuliya ce ina fata an fahimce ni maghraman kuma shine maf'ulun bihi athani ittakhadha bi ma'ana sayyara wal maghramu a larabci al khusran shine hasara shine al maghram asara yace wa huwa al halaku li annahu sayyi'a domin mummunan abu ne shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walladina yaquluna rabbana asrif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama yace wa qila wadansu malamai suka ce asluhu almulazama abinda kalma ta algharama take nufi abinda ya lazimce ka ya zan dole gare ka shi yasa ake kiran mai bin bashi algharimu ko ba kana bari lilizumihi man yutalibu domin ya zanto dole sai an neme ka algharim kuma yana daga cikin almushtarak mai bi bashi sunansa algharim wanda ake bi bashi sunansa algharim kenan fa'ilun ne bi ma'anar fa'il wa ma'anar maf'ul bi ashaddi ma lazima algharima gharimu in ji abu rasu dubu ali ko haka bane cikin kasida da ya gabata to dan haka makaram suna ganin kamar wata wani abu na wanda aka tilastar da su ina fata an fahimce ni to wa ya tarabbasu bikum ad-dawa'ir ko ba haka nan bane kaga da ya kawo ya ce to gharamatan wa khusran li annahu la yarjuna thawabahu ba suna bayarwa bane suna sa tsammanin Allah zai ba su lada dan musu yi imani ba bal yunfiqunahu khawfan suna ciyar da shi don tsoro wa hum banu asad wa ghaffan na yanka ce banu asad wa ghaffan ba a nufin dukkan su ba a'a sashe daga cikin su daga cikin banu asad akwai da sun musulunta ghaffan akwai da sun musulunta amma da ana zancen sashi daga cikin waɗannan kabilun a wannan lokaci akwai munafikai daga cikin su da ake wuri ina fata an fice ni to amma wa ya tarabbasu ay yantaziru suna jiran bikum a wajen ku ad-dawa'ir jam'i na ad-da'ira dawa'ir zaman da'ira jam'in shi dawa'ir fa'ila jam'in shi fawa'il qanita jam'in shi qawarit sajida jam'in shi sawajid to da aka dawa'ir daga dara ya duru dawarana to da'ira ismul fa'il ne asalin sa sai ana sanya ma musiba suna da'ira domin asalin shi al-musibatu da'ira ne amma saboda yawan amfani da ita da balarabe ya ji an ce ad-da'ira wani lokacin ya san musiba ake nufi to wa ya tarabbasu bikum ad-dawa'ir suna nan suna jiran musiba dawa'iru zaman musibun zamani inji malaman zauri an tanqaliba alaikum su juyo akan ku fa ya takhallasu sai su tsira su kubutar da kansu daga gare ku shi yasa munafiki babban abin da ke sa wani munafinci ne da shi tsoro ne tsoro ne da ba dan tsoro da ba munafinci shi yasa kafiri shi ne da munafinci amma in kaga kafiri ya yi munafinci to yana tsoron maslahar shi ta duniya za ta kubuta sai shi yi munafinci ba sani ba mun fahimta ba mun gane wannan da kyau shi yasa kasashen da suka fi kodan bi kasashe girma yanzu a duniya kasashen turai da na america amma in sun shigo kasashen munafikai ne sai su nuna muna ai sun zo muna da alkhairi saboda in ba haka ba ba za su iya shoka shari'a cikin kasashen mu ba shi yasa kafirci na iya haduwa da munafinci mun gane ko to waye tarabbasu bikum ad-dawa'ir suna jiran musibu su same ku dama Allah ya faɗo wannan dabi'a ce ta munafikai alladina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwid alaykum wa lam na'kum min al-mu'minin sai Allah ya ce to alaihim da'iratu sawu bid-dhammi wal fathi ko ba haka da bane har mai jalali ne ce bin don miyar fatai to ya an ka ce bin don miyar fatai kaga kana da kace ba kaga ya baka karatu shi yasa irin waɗannan littafai na malamai manya takaitattu matsalar su ina fata an fahimci mu matsalar su ba kowa ke iya fahimtar me ake so a ce bai an faɗi magana takaitatta kaga yace bin don mi wal fathi sai tafiyarsa da yace bin don mi wal fathi kai sai kai shiru to amma abinda ake nufi bil dhammi wal fathi wai akwai kira'o'i daban-daban karkashin wannan aya da an ka ce alaihim da'iratu sau'i da ibnu kathir da abu amr ibn al-ala sun karanta alaihim da'iratu su'i shina bil dhammi wal fathi kuma sauran qurra sun karanta alaihim da'iratu sau'i kuma duka waɗanda kira'o'in mutawatirai ne shi yasa a kasar saudiya akwai wani kursiyu da aka yi fariqul bahthi na kursi malika abdullah an gane ko suna fitar da littattafai akan abin da ya shafi binciken alqur'ani sai suka yi tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an min khilal kutub at-tawjih ta'silan wa jam'an nan aljam'u ne bayan qira'at al-mutawatira domin akwai aljam'u bayan qira'at al-mutawatira wa shadda to nan mutawatira na sun ka dauka amma laysa bil lugha bil qur'ani taujihin ƙur'ani ƙira'a ta ƙur'ani da ƙur'ani sun ka ce ita ƙira'a da an ka ce alaihim da'iratu sau ya ce to uhtujja lil qira'atayn bin nadhir fa nadhiru qira'atu dhammi qira'a wadda adda dhamma kenan qira'ata alaihim da'iratu su'i mimma ujmi'a ala dhammihi qawluhu ta'ala was-su'a 'ala al-kafirina a cikin suratul nahl ko qala alladhina utul ilma inna al-khizya al-yawma was-su'a 'ala al-kafirin duk qurra guda goma sun karanta shi su'a babu wanda ya karanta shi da sawa kenan wannan lafazin ya tabbata a al-qur'anance sannan sun ka ce kuma wa nadhiru qira'ati al-fath min al-musma'i 'ala fathihi qawluhu wa dhanantum dhanna as-saw'i wa kuntum qauman bura a cikin suratul fath dukkan sun karanta wa dhanantum dhanna as-saw'i shi yasa sai su yi taujihi bil lafzi su yi taujihi bil siyaqi su yi taujihi bil ma'ana kai kokari ka samu wannan littafin in kuma taujihun qira'at ne za ka yi bini al qira'at al mutawatira wa shadda sai ka koma ma ad-durrul masul fi ulum al kitab al maknun yace to alaihim da'iratu sawi ma'ana abinda zai waiwayo mummuna zai tabbata akan wa zai tabbata akan su domin wanda ya imani da Allah babu ranar da musiba za ta faɗo ya zama fera cikin matsala hadithi na sahih muslim ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa hadha li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu mu'mini shi ko da yaushe cikin yanzu cikin wahalar da muke ciki muka jure muka jure turawa hankalin su baya tunanin dan adam na iya jure ma wannan shi yasa muna cikin wahalar da cikin jin daɗi alhamdulillah amma kafiri in ya samu dukiya sai ya ce hadha li wa ma adhunnu sa'ata qa'ima qala inna ma utituhu ala ilmin indi kuma sai Allah ya azabtar da shi da dukiyar babu nutsuwa sannan in ya shiga cikin talauci kuma da cikin azaba shi yasa shi bai cikin nutsuwa alaihim da'iratu sawi ma'ana mummuna abu wanda yake dawowa yana dawowa a kansu to in muka duba menene bambanci tsakanin asau da asuku ya ce to sai malamai suka tattauna akan haka kariba cikin addurul masul fi ulumil kitabil maknun waɗansu suka ce in an ka ce zanna sau'i da zannu su'i duk ma'ana su ɗaya ko ba haka ba amma waɗansu suka ce a'a al-maftuhu masdar in an ka ce as-sau'u sa'a yasu'u sau'an shine masdar yuqalu su'tuhu su'an wa masa'atan wa sawa'iyatan wa masa'iyatan duka yana nuna masdar ne abinda ya bakanta maka da rai wa bi dhammi in an kace as-su'u al-ismu suna kenan sai zamanto as-sau'u bil fathi masdar as-su'u bi dhammi suna wani bai bambantawa tsakanin bi tsakanin al-masdar da al-ismu sannan wadansu daga cikin malamai suka ce wa huwa ad-darar as-sau'u shine abinda zai cutar da kai ina fata an fahimci to da haka dai malamai sun yi magana akan wanda adda fatha da wanda bai da fatha amma waɗansu malamai suka tafi cewa babu matsala in ka ce asau ko asubu yana iya ɗaukar wato masdar ko kuma yana iya ɗaukar suna ba za ba dole sai an bambanta akan su mun fahimci wannan to alaihim ta tabbata akan su da'iratu sau'i ko da'iratu su'i ma'ana abinda zai juyo da bakin ciki tunda da'ira abinda zai juyo da ba shi ya hana musu su yi imani ko ba ka bane wa yaqulu alladhina amanu a haula alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim habitat a'maluhum ko fa asbahu khasirin ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira to alaihim da'iratu sawi kaga jumla ce fi'iliya jumla ce ismiya da'iratu sau'i alaihim munanan abin zamani wanda suke afkuwa sun tabbata a kansu ko da su suna cikin musiba don in akwai imani da imanin nan Allah yake sauƙaƙa maka musibunka wa man takun quwwatul imani nasirahu an gane ko fa a'zamul khatbi hayyinun hina yasqadim in ga imani duk musibar da ta tunkare ka sai ka ta zama da sauki alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah amma in babu imani shi yasa kuke ganin gwarawa da waɗanda ba su ba ba musulmi ba idan shagon su ya kama da wuta su ma fada suke yi idan ya kone wallahi ba su tsaya ba to ma suka su shiga yo rayuwar ta kare ke alaihim da'iratu saw lalle ta tabbata gare su su munafiqai wato musiba wadda take tana wato maimaituwa yace bil dammi wal fathi yaduru al adab adaba za ta juyo akan su wal halaku da halaka alaihim la alaikum ba kanku ba domin wanda yake tare da Allah musiba ba za ta zo ta halaka shi ba in ba ka mutu za ka samu aljanna to menene matsala ne in kuma kayi kuskure Allah na iya barin kafiri ya dan dandana maka azaba a dan gasa ma aya a hannu saboda ka dawo Allah baya son musulmi su dogi akan banda shi yasa kuke ganin nan Nijar an jima ba ya alƙanutu ba ba ga nan ba ya alƙanutu wani bayan an kai sallah minti biyar sai ka ja ce kai mallaman nan sole da mutane saboda su ba su harkokin kuɗi ba su da rendezvous da minister da DJ sai su suna mutane doguwar sallah ko da an ka ce da ECOWAS da Faransa za su zo su ruwan bababan bai sai ce mallan addu'an nan fata ya karama a ƙara addu'an nan ga su tsaye cikin ranar hina so a yi addu'a kai da kace ta yi tsawo ya to ka jira a kashe ka da kai da matarka da ɗaya ka ba yanzu a yi maka doguwar addu'a Allah ya kyauta to wallahu sami'un Allah mai jina li aqwali ibadihi ga abin da abin da bayansa suke faɗa alimun Allah masani da bi af'alihim da ayyukan da suke aikatawa na aburguje kafin mu karanta aya ta karshe saboda lokaci halinsa sai Allah ce wallahu sami'un alim me yasa Allah kawo waɗannan sunayen ai na faɗa akwai almunasaba ko ba haka bane to menene munasabar da ta sa aka kawo wannan almunasaba saboda na ana zancen niyoyin da a cikin zukatansu ana zancen manyan ta ma yunfiqu maghraman niyyar nan ba wanda ya santa ko ba haka ba to sai Allah ce wallahu sami'un alim Allah sami'un na yana jin abin da suke faɗi a can ku ba ku san su ba alimun Allah masani na bi nawayahum da wato niyoyin su shine munasaba kuma sai ya kawo bai ce sami'un bi af'alihim wa aqwalihim saboda Allah maka ba su kadai ba kowa ma da kowa abin ya shafe shi amma saboda ana magana kansu sai an kace su din mun gane wannan ana mun karanta aya ta kashi wa min al-a'rab
wa min al-a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah wa salawatir rasul ala سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم wannan ayar ba za ta samu bayani ba kamar yadda ya kamata ko ba haka ba don haka wa min al-arabi min tabidiyya ce dan ba dukkan larabawa suke haka ba ya kama waɗanda suke ba akan larabawan ƙauyen da suke ba akan hali na gari ba ko ba kana bane tunda ya ce wa minal a'rabi man yattakhidu ma yunfiqu maghraman to wani da yana jiran to su ko sauran fa sai an ka ce wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidu ma yunfiqu qurbatan inda Allah wa salawatir rasul yasa at-tafsir fil fatwa at-tafsir fil ijtihad at-tafsir fil ahkam al-aqdiyyah wash shar'iyyah da muhimmanci akwai abinda fatawa guda ake masa akwai abinda ba a masa fatawa guda to nan tafsiri ne Allah yake bambanta maka dan da an ce al-a'rabu al-a'rabu kace a'a duk larabawan kauye kaza ne sai Allah ce a'a wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu magrama wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir adalci na Allah amma muna ina da zarar mutum bai yi da wasu da an kawo suka ja ce kai waɗannan mutane kai tabbatun su duk shaguna yayin iska na da ba su rata albarka gaba daya ka halaka mutane ko ka halaka yankin wadansu ba yin hukunci ne haka sai ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa ya zama tori Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh